أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله a karatunmu in ban manta ba wannan za mu tashi shafi na talatin da biyu a karatunmu in ban manta ba wannan mai littafi shek yusuf na bahani yana bin sira ce daki daki yana bin sira ce daki daki an yi hijira bayan mun yi hijira an zo isarsa zuwa ga madina sannan kuma an yi magana game da izinin yaƙi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi izini yayi yaƙi yanzu kuma za mu shiga magana akan yakin badar yakin badar shine yaki na farko bayan hijira wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga da kansa kafin yakin badar an yi wasu yakokan amma dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai shiga da kansa ba wannan yakin badar shine kamar yaki na farko wanda yake mafi girma a musulunci kuma an yi shi ne shekara ta biyu bayan hijira ma'aiki ya zo madina ya yi shekara biyu kenan aka yi yakin badar kuma yakin badar an yi shi ne cikin watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan dalilin abin da ya haddasa yakin badar shine sanin kowa ne lokacin da aka yi hijira sahabbai sun bar dukiyoyinsu da gidansu da duk abin da suka mallaka wani ma yana da tarin dukiya daga shi sai rigar jikinsa zai taho madina ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma rigar ba zai sa mai kyau ba saboda kar a gane cewa hijira zai yi saboda haka duk abin da sahabbai suka baro a makka kafarai kwashewa suka yi ko mun tarin dukiyarka in kai hijira ka taho ka bar ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan dukiyar ta ka ɗebewa za su yi haka duk dukiyoyin sahabbai na na makka duk suka kwashe suka ɗebe duk wanda ya hijira sai su kwace dukiyarsa da gidansu da komai na sai su kwace saboda haka shekara ta biyu bayan hijira sai ma'aiki ya ji cewa mutanen makka su abu jahil da sauran mutanen makka wanda suka kwashe dukiyoyin musulmi sun aiki abu safiyan da dukiyoyinsu zuwa sham ya je ya siyo musu kaya ya siyo yana dawowa sai ma'aiki ya ce to mu je mu tare su a hanya mu kwace wannan kayan da suka siyo saboda mu rage asarar dukiyoyinmu da suka ɗebe mana a makka to wannan shine abin da ya fara asasa yakin badar shi kenan ma'aiki ɗaya bisa habbai suka fita su ba su fi ɗari uku da sha uku ba a wani ƙauli saboda haka suka fita kuma ba wai sun fita bane da niyyar yaƙi a sun fita ne kawai su je su karɓo kayansu sun fita ne da niyyar su je su karɓo kayansu saboda haka abu safiyan sai ya samu labari cewa annabi ya ɗebo runduna za a zo a tare shi a kwace wannan kayan da ke hannunsa saboda haka abu safiyan daman gwanin sanin hanya ne sai ya yi ratse ya zagaye ta wani guri ya kauce ya rubuta wasiƙa ya aika wasu Abu Jahil su kansu Abu Jahil kuma sun samu labarin cewa annabi ya fita zai je kwace wannan dukiyoyin nasu sai rubuta wasiƙa ya aika musu cewa to dukiyoyin ku daman za ku fito karewa saboda haka na yi kewaye na zagaye ta wani guri zan dawo maka da dukiyar ku kar ku yadda ku fito kar ku yadda ku fito za ku fito kare dukiyoyin ku ne na kewaye da dukiyar ku dukiyar ku ta tsira saboda haka Abu Jahil ya ce san ba zai yiwu ba sai mun fito an yi yakin nan mu je mu tare su mu karkashe su bayan mun yake su mu haɗu mu fati saboda duk larabawa su ji tsoron mu su taka mana nesa abu sufyan ya ce in in ba kar fa ku fito fa za ku fito kare dukiyar ku ne dukiyar ku ta tsira amma abu jahil ce san bai yadda ba shikenan kuwa anan suka fito su musulmai sun fito a cikin jagorancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyidi Hamza da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Aliyu wannan sune jagororin musulmi da suka fito su kuma Qurayshawa jagororin su akwai Abu Jahil akwai Utbat bin Rabi'a akwai Umayyah bin Khalaf su suka jagorance su su musulmi gaba ɗaya ɗari uku da sha uku ne a yakin Badar da aka yi kuma gaba ɗaya wanda suke da abin hawa mutum biyu ne suke da abin hawa su kuma mutanen makka abu jahil ya je ya ɗebo mutane dubu ɗaya mutane dubu ɗaya suna da abin hawa ya kusa ɗari biyu abin hawansu kusan ɗari biyu ne ya fi ɗari wanda suke da abin hawa sun kai kusan kusan mutum ɗari biyu su kuma musulmi gaba ɗaya abin hawa mutum biyu ne da su amma duk da haka aka zo aka buga wannan yakin sai da aka kashe wa kafirai mutanen makka mutum saba'in aka kama guda saba'in suka zamto ribatattun yaki amma gaba ɗaya a musulmi kuma mutum sha hudu aka kashe mutum shida daga cikin muhajirun mutum takwas daga cikin lansarawa mutanen mutanen madina saboda haka aka zo aka buga wannan yakin sha bakwai ga watan ramadan to wannan abin a shaki yusuf na bahani zai takaice maka a cikin waɗannan yan baitoci yace dala ufi sama'i badaran nujuman bainahum sayyidul anami zuka'u dala ufi sama'i badarin dala u sahabbai sun fito fi sama'i badarin a cikin saman badar saboda badarin nan wannan tauriya ce badar ita kanta badar din yadda aka je yakin kuma badarin wata da ran goma sha hudu ɗala'u sahabbai sun fito fi sama'i badarin a cikin saman badar nujuman halin kasancewar su taurari bainahum a tsakanin wannan taurarin sayyidul anami akwai shugaban talikai zuka'u shine rana shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace aharaqat shuhubuhum qutatu quraishin walahibul harikatil kaddima'u aharaqu aharaqat shuhubuhum shuhubuhum taurarin wannan sama a harakat sai ta ƙone wuta ta ƙuraishin gagararru a cikin ƙuraishawa walahibul hariki walahibul hariki bakin wuta alhariki wanda yake mai ƙonawa tilkar dima'u shine wannan jinin nasu aka ƙona su aka ƙona su ma'ana ana nufin dai aka karkashe su aka zubar da su a cikin jini كل كرن منهم بغير قرين ولا نعم الثلاثة القرناء كل كرن kowanne daga cikin sahabbai shine kullu kirni kowanne daga cikin tsarakin su biduni karinin ba shi da abokin hadawa shine kullu kirnin minhum kowanne abokin karawa minhum daga cikin sahabbai bi gairi karinin ba shi da abokin da zai kara da shi wala ni'mas salasatul qurana'u madalla da abokan karawan nan guda uku shine lokacin zai gaya maka sunayensu lokacin da aka zo za a fara yakin badar din kafin a fara shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace Hamza fito Aliyu fito Ubaid fita Ubaid fito shikenan anan sayyidina Ali aka hada shi da abokin karinsa Hamza aka hada shi da Ubay aka hada shi da Utba Ubaid aka hada shi da Walid bin Utba. Shi kuma Sayyidina Ali aka haɗa shi da Shaibatu, shi ne suka kara. Ali, Sayyidina Ali ya kashe nasa, Sayyidina Hamza shi ma ya kashe nasa, shi ma Ubaida shi ma ya kashe nasa, amma tare da ya masa sara mai tsanani. Saboda haka wannan karawan farkon da aka yi, ya zama mutum uku da aka fara wara aka fara da su. gaba ɗaya musulmi sun kashe su to wannan abin ya sa gwiwar kafirai tun daga wannan lokacin ta fara sanyi shi ne ce maka hamzatun su mutane guda uku hamzatun akwai hamza ma a ubaidatin tare da ubaida wa aliyun da aliyu ɗahanu shirka waɗannan sahabban ɗahanu shirka sun nike shirka warraha injin da suka nike wannan shirkar alhaija'u shine yaki ko ka ce makami هم أساسا للنصر كانوا وهل يثبت إلا على الأساس البناء هم سوى أن صحابي قداؤك حمزة علي عبيدة هم سوني أساسا للنصر سوني أصلا فندشو كوكا تجيشكي نصر كانوا سوسوكا كسنشي وهل شن يثبت البناء gini yana tabbata illa alal asasi ai sai akan fandisho mana su waɗannan sahabbai guda ukun kowa kashe abokin karawarsa da yi wannan shine abin da ya fara ginshikin nasarar da musulmi suka fara samu a yakin badar shine sace hum su waɗannan sahabbai hamza da ubaida da aliyu asasan lin nasar kanu su suka kasance ginshiki na nasara saboda sai na ala an hada shi da nasa ya kashe hamza ya kashe nasa ubaida ya kashe nasa kaga lokaci ɗaya an kashe an kashe musu uku وأتاه أونا ملائكة الله وأنهم بنصره استجناء وأتاه أونا سيتي مقويزو ومأيكي صلى الله عليه وسلم كوكسي وأتاه ملائكة الله mala'ikun Allah suka zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aunan halin kasancewarsa masu taimako wa anhum bi nasarihi istigna'u wa anhum eh istigna'u ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai wadatuwa ne wa anhum gabarin taimakon mala'iku bi nasrihi saboda taimakon da yake nema a gurin Allah Allah ya turo masa mala'iku su taimake shi amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai wadatuwa ne gabarin taimakon mala'iku bi nasrihi da taimakon Allah ma'ana dai Allah ne ya taimake shi ba mala'iku ba wa ramahum khairal wara bi sahamin rashaha rabbuhu huyal hisba'u wa ramahum khairal wara khairul wara fiyayyen talikai wa ramahum sai ya jefu kafiran nan bisihamin da wasu irin kibiyoyi rashaha rabbuhu wanda ubangijinsa shine ya jefa waɗannan kibiyoyin hiyal hasba'u ita ce wannan tsakonkwanin da take hannunsa wanda aka yi mara maita izra maita walakin Allah harama fa asabat bi kayfihil jaysh durran izmin Allah laysa minhu rima'u fa asabat bi kayfihil jaysh durran fa asha fa asabat bi kayfihil kayf durran eh fa asabat su waɗannan tsakonkwanin da ya jefa fa asabat jaysha sai ta samu waɗannan rundunar ɗurran gaba ɗayansu bi kafihi da tafin hannunsa. Iz domin minallahi wannan jifan, iz domin rima'u wannan jifan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi minallahi daga Allah ne, laisa minhu ba daga gurinsa ba ne. Allah da kansa ya ce wa mara maita iz rabaita walakin Allah haraba. Yace ka asatil kalimi kullaka hasatin kana min duni rami hal ilka'u ka asatul kalimi kullu hasatin kullu hasatin kowace tsakuwa guda ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa ka asatil kalimi kamar sanda ce ta annabi Musa shi annabi Musa sanda guda ɗaya ne a hannunsa amma wannan tsakon kwanin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya jefa to kowace tsakuwa guda ɗaya kamar sandan annabi Musa take kanal ilka'u kanal ilka'u wanda ya kasance yana jifa ta min duni ramiha amma bai kai jifan wannan tsakonkwanin ba eh wanda kana ilqa'u jefa wannan sadda wa alik wannan fa alqiha fa idha hiya hayatun tas'a jefar da wannan sandar da annabi Musa yayi ta zama macijiya ta cinye kayan tsafin mutanen Fir'auna to min duni ramiha bai kai jefa wannan tsakonkwanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba mana ce fatsa kwankwanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya karya wannan rundunar wane jefa sandan da annabi Musa yayi mutanen Fir'auna suka tsorita ai lokacin da suka tsorita ma ai Fir'auna sai da ya samu damar ma da ya musu barazana su ko wannan lokacin da aka jefa kowa ta kansa yake yadda kairul wara ramathum fafarru inna hazi hiya al-yadul bayda'u yadu kairul wara hannun fiyayyen talikai Ramat Home shi ne ya jefi wannan taron kafaran, fafarru sai suka tsere da gudu, inna hazi haƙiƙa wannan hannun shi ma wanda yake da bugun na gida gyara, inna hazi, inna hazi, haƙiƙa wannan hannun hilal yadul bayra'u ita ce farar hannu, saboda annabi Musa aka ce, ta karuji bayra a min gairi su ina ya na kori, haka aka faɗa ko? To inna hazi haƙiƙa hannun annabi hilal yadul, ita ce asalin ma ya hannu mai hasken. هزم الجمع مثل ما أكبر الله وفرت حياتهم والحياء هزم الجمع sai aka karya dukkanin taron waɗannan kafaran mislu ma akbar Allahu kamar yadda Allah ya bada bayani a Alƙur'ani sai huzamul jam'u wai walluna dubur to huzimul jam'u an karya taron kafirai mislu ma akbar Allahu kamar yadda Allah ya bada labari wa farrat hayatuhum hayatuhum rayuwarsu wal haya'u da kunyarsu wa farrat sai ta tsere ta basu suka rabu da kunya suka rabu da rayuwarsu ah Sheikh Yusuf Nabahani yace safaqathum siyufuhu ay safqin hina wallaw wa banat al aqfa'u safaqathum siyufuhu siyufuhu takubansa safaqathum ita ce ta mangare su ayya saf'in wata iriyar mangara hina wallau lokacin da suka ba da baya wa banatil aqfa'u sai ga kiyarsu ta bayyana mana ta kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam safaqatuhum ita ce ta mangare su mangara ai wan salahu ita mangara ba a mangara ba a mangaran aboki sai wanda kafa karfin sa matuka tunda shi, shi mangara duka ne amma turawa ya shewa a cikin sa ko ka sa hannunka ka duba kiyar mutum ka dake shi amma ka tankade shi kamar tura shi zaka yi da gudu ko kaga wanda ka dan fi shi ko in dai da ka dan kahu mutum karfi to baka saka mangare shi ba sai wanda kahu da sun sai an hu mangaren yara ko yaro ya wani laifi ka mangare shi amma baka sai ya tangal tangal kamar zai fadi wani ma aka mangare shi sai ya fadi wani ma aka mangare shi sai ya ji ya kifi to duk wanda karfin kuɗe ne da shi baka saka mangare shi ba kuma duk wanda ka girme shi in dai ba girman ka fi shi karfi sosai ba to baka saka mangare shi ba to wannan kalmar da Yusuf da Bahani ya kawo akwai balaga sosai a ciki a madadin ya ce aka da sai ce aka mangare su kaga mangara fa karshen duka ke na fa na fiko na renin hankali na renin hankali to su yufuhu takuban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam safaqatuhum ita ce ta mangar kafarai ayya safin wani irin mangara hina wallau lokacin da suka bada baya wa banatil aqfa'u sai ga kiyasu ta bayyana wa alaihim kasas sudurul awali wa halawla uququhum ruhamau wa alaihim sai kace sudurul awali kirjin awali waɗannan dogayen mashin masun wa alaihim akan kafurai ne kasat wannan masun suka kekasai suka kekashe suka bushe wahaya ruhamau su waɗannan masun fa masu tsananin tausayi ne da jin kai laula uququhum ba dan saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi ba duk abin da ya danganci annabi ai abu ne mai jin kai shine sudurul awali kirjin waɗannan dogayen masu wa alaihim akan kafirai ne kasat wannan kirjin ya kashe wa hayaru hama'u kuma gashi waɗannan masu masu tsananin jin kai ne laula uququhum ba dan su sun saba wa ma'aiki ba afala yazkuruna ayyama yuzi sayyidul kalki minhum istihza'u afala yarawna to kaje ka tana musu mana afala afala yazkuruna yanzu ba sa iya tunawa ayyama a lokacin da yuzi sayyidul kalka suke cutar da shugaban halitta wa minhum istihza'u a lokacin da suke masa isgilanci ba za su iya tunawa wannan lokacin ba qala inni bu istibzabahi ya qawmu ilaykum bal sahatil anba'u dalilin da suke masa isgilancin suke masa isgilancin saboda alkawari da yawa sahabbai za a buɗe wuri ka za a za su zama wannan za su yaƙi duniya za a ci duniya da yaƙi to wannan abin su a wajen manya-manyan kafirai kamar wani abin isgilanci ne ba lokacin da suke wannan isgilancin kala sai ma yake ce inni bu istu ni an aiko ni ne bizzabhi da yanka wata ran za a yi lokacin da zan kama ku dinne ya yanka ku ya ƙomu ya ku mutane ilaikum zuwa gare ku har sahatil anba'u shin wannan labarin ya inganta a gare ku da annabi yace wata za a yayyanka ku eh kala yace inni buistu ilaikum ni an aiko ne zuwa gare ku bin zabhi da yanka ya kaumi ya ku mutane na har sahatil anba'u wannan labarin ya inganta shin kun ga ingancin wannan labarin da ya gaya muku ayyana al-mustafa masari a qaumin fajara bil ladhi qadahu al-qada'u ayyana al-mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masari a ƙaumi inda za a kayar da waɗannan mutanen duk wannan gumaguman mushirkai na makka wanda suka matsa wa musulunci duk kowa tun kafin a yakin badar annabi sai da yanga kowa inda za a kashe shi yace wannan nan gurin za a kashe wane nan za a kashe wane nan za a kashe wane shine ayyana al-mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masari a ƙaumi makayar waɗannan mutane fajaral qada'u sai hukuncin Allah ya gudana billazi qabahu da irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wa masha sahabuhu alaihim famin hamil aadi li kulli rijlin hizau wa masha sahabuhu sai sahabbansa wa masha suka yi tafiya alaihim akan kafirai sai gashi an kakkashe su sahabbai suna tattaka kafirai suna wucewa shine fa masha sahabuhu sai sahabbansa suka yi tafiya alaihim akan su famin hamil aadi daga kwanyar makiya ko ka ce kwakwalwar makiya ne li kulli rijlin hizau hiza'u takalmi ya tabbata li kulli rijlin ga dukkanin wata kafa ma'ana sai sahabbai suka yi takalmi da kwakwalan kafirai shine wa masha sahabuhu sai sahabban su suka yi tafiya alaihim akan gawawwakin waɗannan kafiran famin hamil a adi akan kwakwalan makiya ne li kulli rijlin ga dukkanin kafar wani sahabi hiza'u yayi takalmi ira ta taka su hina man qabba jinduhu kana surin nubizat bil ara'i tilkal hida'u hina man qabba jinduhu hina man qabda lokacin da rundunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in qabda tadra kana surin kamar mikiya hausa ma suna cewa da mikiya ko ashe laraba ma haka ne hina man qabba jinduhu kana surin lokacin da rundunar ma'aiki ta diran musu kamar mikiya. Nubizat sai ta jifa, tilkal hida'u da waɗannan shirwoyi bil ara'i a fako. E, sahabbai suka zama kamar mikiya, su kuma waɗancan kafashe suka manya-manyan kafashe suka zama kamar shirwa. To kaga ai shirwa ta yi wannan mikiya ta yi nisa sosai ko? To, nubizat sai aka yi jifa, tilkal hida'u da waɗannan shirwa ɗin bil arai a cikin fako a sararin daji uwudu fil kifari ba da hashaya furshi turbi wal katamu gida'u uwudu su waɗannan manya-manyan kafirai da aka shi a yakin fata uwudu sai aka canza musu fil kifari a cikin fako ba'adal hashaya bayan da suna kwanciya akan akan akan katifa furshat turbi sai aka maida musu wannan katifar tasu ita ce shimfidar kasa mana sai gashi an kakkashe waɗannan manya-manyan kafiran an jefar da su a cikin kasa shine uwidu sai aka canza musu shilki fari da fako ba'adal hashaya yawa uwidu sai aka canza musu furshat turbi da shimfidar kasa shilki fari a cikin fako ba'adul hashaya bayan da suna kwanci akan katifa sai ga su akan kasa buci buci da su gida'u abun rufuwar su kuma mayafin da suke rufuwa da shi shi ma uwidu sai aka canza musu walqatamu da kura wanda yake da bugun mara gida gyara katamu katamu ba katami ba katamu walqatamu mayafu wannan walqatamu ƙura gida'u ita ce ta zama malallabinsu nan ma an ka kalla fa yayi balaga da yawa sai aka canza musu uwidu furshat turbi sai aka canza musu da shimfidar ƙasa shirki fari da fako ba da hashaya bayan katifa a gidan sun saba suna kwanci akan katifa sai ga sun tsokalo musulunci an kashe su an jefar da su a cikin ƙasa kaga ƙasar nan ita ta zama wannan katifa ta su ko to ga su kuma ƙura ta yi buɗu-buɗu da su to ƙuran nan da suka yi ita ce kamar mayafin da suke lullubuwa da shi wa shakat minhum albala'iku izki fajawan min jisumihim wajtiwa'u wa shakat minhum albala'iku bala'iku fakon kasa wa shakat sai ya koka minhum da cutar da cutar su izki fajawan lokacin da ta ji tsoron wata cuta min jisumihim daga jikinsu wajtiwa'u da kuma annoba mana bayan an jefar da su a doron kasa sai ƙasa ta koka cewa karfa suna bayanta cututtuka su yaɗu zuwa ga mutane shi ne washakat minhum bala'iku bala'iku faƙo washakat sai koka minhum da su iz kifa cewa lokacin da aka ji tsoron cuta min jisumihin daga jikinsu waje kiba'u da annoba to saboda haka ƙasa sai ta koka faramu fil qalibi sharrawi'ain bi isa ma qad hawahu zaka liwa'u farumu sai aka jefa su fil kalibi a cikin rijiya sharra wi'a'in ita ce mafi sharrin mazubi bisa ba kada hawahu tir muni ya tabbata ga abin da wannan rijiyar ta taro zakal wi'a'u shine wannan mazubin mana rijiyar da aka zuba su a cikin su wannan kafirai guda saba'in da aka jajjefa su a rijiya to muni ya tabbata ga abin da rijiyar nan ta kunsa shine faru mu sai aka jefa su fil kalibi a cikin rijiya sharra wi'a'i ita ce mafi sharrin mazubi bi isa ma kada hawahu muni ya tabbata ga abin da rijiyar nan ta take ta tara zaka li'a wannan mazubi aw da u ashala'ahum aturahum zakaru kaifa tudrahul asla'u au da uhu sai aka jajjefa jikinsu au da uhu sai aka jefa ashara a gaɓoɓinsu a cikin wannan rijiya a turahum yanzu kai ne karatu zaka iya nuna musu ko kuma a turahum yanzu kana ganin zakaru za su iya tunawa kaifa ta yaya ne fudurahul asla'u lokacin da suke jefawa annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifar raƙuman nan da muka karanta a baya shahanu minhum bi sharri zurufin hashawa shirku hashawa shahana'u hashanu minhum bi sharri zurufin hashanuhu an cika wannan rijiyar minhum da gawawakinsu bi sharri zurufin da mafi sharrin mazibi hashawa ha abin da ya cika waɗannan jikunan nasu a shirku shirka hashiwa ha ita kuma abin da ya cika wannan shirkar ko kuma abin da ya kai su zuwa ga wannan shirkar shahana'u kin annabi kaga kenan gaba ma da gabanta kaga shi kin annabi yana gaba da shirka wa salahu eh hashiwa hashirku ko hashawa hashahana'u wana haɗa batan nabiyyu bi jaishin za a fatkul aslab wal usra'u wana haɗa batin wani haɗai bata sai annabi sallallahu alaihi wasallam wani hannabi wani haɗai bata nabiyu sai annabi ya nufi Madina bijaishin da wata iriyar rinduna za a fatkul aslabu al aslabu kayayyakin kafirai da aka tuttube aka kwace shine aslabu wal usra'u da ribatattu da aka kamo daga cikin kafirai za a fatku ita ce ta ninka yawan wannan rundunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam adadin da suka je sai suka dawo ninkin su saboda ni akwai aslab akwai tube na kayayyakin kafirai da aka kwakwace da kuma wanda aka kamo gazwatun azanat bi fatahi mubinin rafi'an lil huda bi hal ibtida'u gazwatun wani irin yaki ne azanat da ta nuna alamu bi fathi mubinin da samun fatahi bayyananne wani irin yaki ne da ya bayyanar shine gazwatu wani irin yaƙi ne azanat da ya bayyana bi fathi mubinin da fatahi bayyana ne rafi'an lil huda bi hal ibtida'u da wannan yaƙin ne aka fara rafi'an lil huda ɗaukaka ga shari'a wannan yaƙin shi ya fara zama sila ko ɗamba na ɗaukakar addinin musulunci hiya badarun wal fatahu shamsu wa baqil gazawatin nujum wal adwa'u hiya badarun shi wannan wata shi wannan yaƙi na badar hiya badarun shi ya zama wata daren goma sha hudu ga musulunci wal fathu shi kuma fatahu makka shamsun shi ya zama ranar rana ga musulunci shi yaƙin badar sai ya zama wata daren sha hudu ga ci gaban addini shi kuma fatahu makka sai ya zama rana ga ci gaban musulunci musulunci wa baƙil gazawati sauran yaƙoƙa da aka yi kuma anjumu taurari ne wal adwa'u da haskeke haskeke gaira anna dalala minhu ahadat bi quraishin sahabatun dakna'u gaira sai dai da lamarin yake anna dalala haƙiƙa bata minhu na waɗannan kafiran ahadat ita ce ta kewaye bi quraishin da qurayshawa sahabatun eh gaira sai dai da al'amarin yake sahabatun wani irin girgije da kana'u wanda yake baki kirin wanda in ya taso duniya za ta yi baki kirin to irin wannan girgije baki kirin a haɗat bi ƙureshin shi ne kewaye ƙureshawa saboda ɓatar su sazarat an uyu na hannu da badirin kadra mahu mushiru hal gawwa'u satarat an uyu na hannu da badirin to wannan bakin girgije na ƙatar. Satarat shi ne ya ɓoye nura badrin hasken wata daren goma sha hudu, an uyuni ha gabarin idanun su ƙuraishawa. Ƙadira mahu, ƙadira ahu, mushiru ha shi ne yi musu nuni, algawa'u wanda yake mai tsananin ɓatarwa, ƙadira ahu hakika ya ga wannan watan. Sheɗan ne ai ya ziga su, su fito wannan yakin. lokacin da shedan ya ga mala'iku sun fara sun fara sauka yake ce musu la galiba da kuma yoma wa inni jarun lakum lokacin da ya ga mala'iku sun fara sauka ai karshe shedan tserewa ya da gudu ya gudu ya bar su shine qadra ahu mushiruha mai yi musu ishara mai nuna musu nan algawa mai tsananin bacewa qadra ahu mai tsananin bata qadra ahu shi ya ga wannan hasken wallahu ta'ala a'lam